من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعلم عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا goma sha hudu ga watan Rabi'ul Awwal wata na farko a musulunci hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a wannan masallaci mai albarka markaz ibn Sami'a ci gaba da darasin littafin مقدمة الهدية للجماعة الأزهرية وند بابا مالمي الشيخ أبو الحسن علي المالكي يا ربوتا وند تين رجشين مالمين قرن النسرة آية شكري تقص دا خمسين دا بابي يا رسول الله ترى دا ثلاثين دا ترى الله ينشي رام من أباب الزكاة زام تاشي فصل زكاة النعم كوانيش a cikin shi a gaba zakatun na'am shine zakatun dabbobin ni'ima wanda malai ce wai da ibilu wal baqar wal ghanam abubuwan da ake hudda ma zakka shine raƙun ma shanu awakai da tumakai abin da ya shafi bareyi shimuna ɗawinsu tattabaru kaji zabe duk waɗannan ba su da saka tare da kaga daraja na jimuna guda ya yi na waɗancan amma ba ta da saka in jimuna dubu ɗari gare ka to dabbobi ne wanda ba a hudda musu saka barewa duk yawan barewa da gare ka ba ta da saka sau da kawai ibil wal bakar wal ganam ma'rufa aw sa'ima wadda take ta turka ko kuma mai zuwa kiwo amila aw mu'mara wanda ake aiki da ita kamar mai amalanke kamar wadda ake bar ruwa da ita ko noma ko kuma mu'mara wadda take ba a amfani da ita wajen aiki duk ana hudda musu zakka wala tajibu ala ghairiha amma zakka ba ta zama wajibi a wani waɗannan dabbobi na ni'ima ba wajibi bane a hudda zakka min al-khairi dawakai wal firari alfadari wal hamiru wal rafiqi ko bayi wala fil mutawallid bain dhibat wal ghanam ko dabbar da zai zama to an ayyata tsakanin awakai da kuma bareyi saboda haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa annal ghaila allati lisalli tijara la zakata fiha in dai ba na kasuwanci ba ne amma in dawakai ne sana'ar ka koren dawakai to kaga yanzu za ka fitar da zakar dukiyar da kake wannan kora sana'ar mutumin koren dawakai kawai misali a ce mutum ne yake da kuɗin da yake zuwa siyo bareyi ya saida to barewa ba a hujja masa zakka amma kuɗin da yake siyo barewar kaga sun kuma zai hujja masa zakka shi muna ba a hujja masa zakka amma kai ne kake safara kaji ba a hudda musu zakka amma kana da yaranka ka zo kaji ka saida to wannan za a hudda zakka shi kuma wannan bangaren wanda za ka yawa da kai masu sana'o'i wanda kuɗin da suke rike da shi ya kai nisabin zakka amma ba su sadda sai ka ga misali mahauci yakan sayowa dabbobi ya yanka hannun shi yana da jarin mulika amma kuma bai hudda zakka wani ma za ka ce da kishe kan kai wannan amma sai ki kulawa da ya fitar da zakka to shi zakka ba ce ba sai alhaji mai kuɗi kana da ɗan teburinka ko akwafunka da wata miliyan a cikinka da kaya na ɗari biyar da wani ɗan kama sai da wasu abubuwanka in ka sarma ka tare sun kai da tsarki to za ka fita zakka ba ka ce ba dole ka zama alhaji mai kuɗi sai ka tambaya wai kimanin nawa ne yanzu nisabin zakka sau da haka sai ka fitar da zakka saboda dukiya ta haɓaka imma kunna wa riba wa ribi sadaqat dan tara ko asusu ko kwanta buloge mutum yana tara kuɗi zai je hashi kuɗi suka shekara a matsayin sun kai nisabi za ka rinda hudda musu zakka wa shartu wujubiha wa shurutu wujubiha shartan wajibcin zakka an yakuna nisaban kamilin labudda ya zama cikakken nisabi awakai su kai arba'in raƙun masu kai biyar shanu su kai talatin milkan kuɗi ya kai dinari ashirin milkan kamilan mulki cikakke ba rabi ba ba shi rabi in kuma ya zama to kana da rabin nisabi rabi ana bin ka bashi amma kana da wani gida ko ta kaddarar da tana iya biyan bashi wancan za ka wuce zaka ma majid sa'i tare da zuwan sa'i in sa'i ya zo wajibi ne in kana in da akwai sa'i in kuma ba sa'i kamar yau wanda kawai mutum yake hudu zakar shi ubangiji subhanahu wata'ala sanin yadda zuciyar bayi take da kwabro ko tiratul anfus shuha sai Allah sai aka sharanta mu zuwa sa'in lokacin fitar zakai a tura wakilai kauyuka da dazuzzuka su je su mera kumma alissa wa raqumi dubuno gare ka a hudu zakar saka ma fi shanu ma sai kaga an koro awakai tumakai shanu rakuma dandazo ana sanarwa madinar su zakka ce a karbu kayan gona sai a lafto kayan noma dumi dumi sai a kafa tsirmai sai a dinga ba da suke biki zakatul fitr in ka wuta da sai a kawo sai a shibki sai a je a tsirzor amma ibn fa fi kulli khamsin sha jaza raƙumi duk inda aka samu raƙumin kai kai guda biyar daga ɗaya zuwa hudu babu zakka amma inda ka mallaki raƙumi biyar za ka duba tumki aka bada ɗaya za ka ringa ba da raƙumin kamar ƙarfe bai kai goma ba ko tara ne ko tumki a ɗaya za ka bada inda raƙumin ka ya cika biyu sai ka ringa ba da guda biyu tsakatsaki daga nan tun daga goma biyu za ka bada har goma sha biyu isasshe sha hudu duk za ka ringa ba da wannan har goma sha hudu inda daga goma sha hudu ya cike sha biyar sai ka ringa ba da tuwafe uku har sha tara inda suka kai raƙumi guda ashirin daga nan sai ka ba da tumakai hudu har ashirin da hudu hudu za ka ba da ai kamar da kira kumi ashirin da biyar wayya ma a fassara wanne ne jaza shi ne wanda yake da cikakken shekara wa da kanar tisaniya mina za'ani daga tumakai wanda za ka ba da in kana firbale da sa'anu in dabbobin kiwon ku ƙananun tumakai ne ka gani والمعز سواء أو كان الضعف أغلب الضعن أغلب وقوة ما كيس كيا أما إذا كان المهز أغلب أما إن أو كيس كيا فالشامل ولا تسلم تو إذا رنج بعد أزوا ترى فإذا بلغ عشرة فيها شاتان إن زكا كي قوما تو أنا نقول إذا رنج بعد إلى أربعة عشر أرى إزوا شابه فإذا بلغت خمسة عشر إن كنت شابر ففيها ثلاث شيام سيابال أكو إلى تسع عشر عشر فإذا بلغ عشرون ففيها أربع أشياء إن كنت عشرين كبار تماكيه إلى أربع عشرين ها عشرين له فإذا بلغ خمسة وعشرين إن كما لكرا قمي عشرين دبيار خمسة وعشرين عشرين دبيار فإذا بلغ 25 إلى 35 هل إزوى 35 ففيها بنت مقاضي sai a ba da ɗiyar wadda ake naƙudar ƙanwarta wadda ke nan uwarta ta kusa aihuwa wahiyar na sai da tsalar tattalin ta saniya ita yi rakumar da za a bada ita ce wadda tuntuni ta shiga shekara biyu bayan ka kullahu in babu sama ta kenan sama ta za a bada babu lalabu sai a bada namiji amma namiji wanda ake shayar da kanin shi wa ma da kalfin sanata sa'insa shi kuma wanda ya shiga shekara ta uku bai za bana ga sittan wa salatina in raƙuman ka sun kai talatin da shida ila kamsu arba'in har arba'in da biyar fa fiha bintu labuni to a cikin nan za ka ba da ta mata amma wadda ana shayar da kanwata bai za bana ga sittan wa arba'ina in suka kai 46 ila 60 har 60 fa fiha hikka sai a bada sama ta sabuwa da zaki ce ma hikka duk aya take wani lati da salatin rabi'a ita ce wacce ta na da uku ta shiga hudu fa idza balagat ihda wa sittina in garken ka ya kai rakumi 61 mazan su da matan su ko matan su zalla ko mazan su ila kamsu wa sab'ina fa fiha jaz'atu anan sai a bada tutturna jaz'a wa hiya allati dakhalat fil khamisa ita ce wadda tana da cikakken shekara hudu ta shiga ta biyar fa idza balagat sittan wasaba'ina in raƙuman ka suka kai saba'in da shidda ila tas'ina har tasa'in fa fi habin talabu sai ka ba da taguwan ne guda biyu wanda tasir an aihe kannunsu ana shayar da su fa ya zaba da gaske da wa tas'ina in suka kai tasa'in da ɗaya ila ishirin na mi'a har raƙumi ɗari da ashirin fa fi hahik a tsani to a cikin waɗannan za ka ba da hikoki guda biyu fa'iza zadat ala zalik in suka karu kan wannan tagayyaran ne wato to wajibi ya canza fi kullu 40 bintu labuni sai a kirga raqumi 40 sai a bada taguwa wadda ake sha da kan wata wa fi kullu 50 hikka in kuma da sai 50 za a yi da 50 sai a cire hikka a bada wannan shine bangaren zakata wanda suka mallaki kenan bangaren raqumma mala ya ce wa bakaru amma haƙƙin zakka da mai duke shanu zai bada fa fi kulli talatin min asabi'u dan kana da saniya 29 ma babu wajibin zakka sai ka mallaki saniya 30 wa amma bakaru fa fi kulli talatin min asabi'u a kowane 30 za a bada sabi'i jazahun wanda yake tsirna aujaz a ko tamara wa ma aufa sanataini shine wanda ya cika shekara to da haka daga saniya ɗaya har zuwa saniya 29 babu zakka daga saniya 30 har zuwa sanuwa 39 tabi'i za a bada ko tabi'a daga 40 har zuwa 40 har zuwa 59 musulna za a ringa bada ni shekara daga 60 har zuwa 69 tabi'ai guda biyu za a bada daga saba'in har zuwa saba'in da tara tabi'i ko musulna daga tamanin ko har zuwa tamanin da tara musulnai guda biyu za a bada daga gomiya tara har zuwa gomiya tara da tara guda uku za a bada na asibi a kenan tabi'ai daga ɗari har zuwa ɗari da tara tabi'i biyu ko musulnai su ne zai zama su ana bada shine mala ya ce wa fi arba'ina musulna sanuwa arba'in ya ba da musulna la ta akutu illa unsa annan amma anan ba za a karba ba sai ta mata sai sanuwa wahiyar mufiya salatu sinina ita ce wadda tana da cika shekara kuma fi sitina tabi'ani in suka kai su sai ya ba da sakarkare guda biyu kuma fi kulle talatina tabi'u sannan duk talatin sai a lissawa a ba da namiji wa fi kulle arba'ina musulna in an lissawa arba'in kuma ba da musulna إلى عشرين ومئة أرساني أدري لأشياء ويخير الساعي أنا أقول وكيل كرب الزكاة كي من دوك هيك باش ذات ganin dama shi biya kan salatu muslinnati ko dai ya dinka karɓar musulna guda uku aw arba'at atbi'a ko kuma tabi'ai guda uku nan sai ka bashi zaki kaga hakkin Allah saboda wane ne baka dukiyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne baka shi ne ya ce azu min malillahi ataku so da haka da kabadan ba mutum nawa ne wanda shi fashi da Allah dunkule abin mutane dubune kai sai baka kuma sai kai bakin ciki a cikin talatin gaba da daya a cikin arba'in awakai gaba da daya a cikin shika gaba da karago a miliyan gaba da jika ashirin da biyar kuma sai shekara da sa baka da zaton ka samu kuɗi da marece ka samu tulu makare da zinariya aka ce ka raba gida biyar ka ba miskinai gida ɗaya ka ɗauki hudun halaka maraka yanzu ya kai bakin cikin ka kasa biyar ka ba da kumsi ka gani noma ne ka yi misali noman nan ka zo ka noma Allah ya baka lahiya ka fitar da abubuwan kayan amfani kuma ruwan nan ba kai ka saye shi ba in kai ka iskan nan ba kai ka saye sota ba wa arsalna riyaha lawakiha inda Allah ga dama ya rike ga da Allah ya turo iska bayan ma Allah ya ruwan sai da aka bada zahira aka turo iska kuma ya Allah ya ce a tu haqqahu yawma sasai ku ba da haƙƙin ranar girbi yanzu kawai sai ka girbe abinka ka kimshe ko kuma kawai shi kenan ka girbe abinka kawai ka yi dame dame ka dame shi kawai ka karin buka girbe abinka ka ce ba ka ba da wannan duka haƙƙin nan to kaga ubangiji subhanahu kuma yama kullahu riba wa rizqi sarikat to irin wannan shine mafi abin da zaka ga a tajirai suke sai ka ga talakawa sun yi ma kokaro ne zai ka samu wani ba kawai ya noma buhu biyar amma sai wuce sadaka da wuya tsira da buhu hudu ya ba wancan tiya uku wancan tiya biyar an musu dubara mutum ya ɗaya sai ɗan gishirin shi da yan daudawa da taron ma ya je ya aika sai aika sai ya gunto ungoyin daudawa da ɗan kullum gishirin da bai tsaka kara karyawa aika can da ɗan biskiti ko wani ɗan abin na yara ko ta yar halawa kulla irin lbbn kaga ko wata alewa aika wancan gida aika aika ya to kuma zai tafi a sanar a wani tiya biyar can tiya tiya tiya uku wata kwanan miya kubewa kwanan malahiya sai ka ga mutum mota guda an zo ana tattabewa kuma da an sa da sau da su bayan Allah abin haƙi haya ce sadaka kaga abin bai kai ba ma gejin zakka dan abu ne wanda la la subhanahu wa ta'ala gudumi su kansu ma bai rike su kan a ce me wannan an sai shi kuma ya yi tsada saboda shi za su ji shi za su sai da bukatu da yi tsoha a wurin aure sabgogi duk wasu dai abubuwa a cikin ne wannan abun ba su da wani abu sama da wani Jizziya goma. Allah sarki saboda ka san sa addini abu an riga wa mafita na na
shi a lokacin da zai tsaka ko kuma sai shi kamar ya
in mutumin sun tsini yana da misabin duke shi wadda yake fidda masa zaka yanzu kuma wancan yana hannun gwamnati ba shi ran da ya amshi wancan sai ya ba da zakashi a ranar kuma na shekara ɗaya misali ya ce shekara uku in kuma a'a bai mallaki nisabi ba matsalan kudin shi suna wajen gwamnati shekara ɗaya biyu misali uku ana tsara su amma tun a shekara ta ɗaya kudin sai suka cika misali tun a shekara ta ɗaya misali wata goma sha biyu da ake kashewa sai ga aikini ma sun kai gejin zakka daga nan to kaga yanzu ya mallaki da sabi ko in shekara ta dawo kaga akwai haƙƙin zakka to a lokacin kuma sai zama ya lullunka ya lullunka to ran da ya amsa sai ba da zakka ga wani shekara ɗaya matsayin shi na matsayin zakka bashi kana bin mutum bashi ko dai ka fitar da zakka a kudinka ran da ka amsa shi kenan ka huta amma shekara ɗaya ne ko ran da ka damfi bashin ka yi ka cire shika uku ce ka cire sha biyar ka bada miliyan ce sai mutum ya cire shika ashirin da biyar zai bada shekara ɗaya ko da ko ya shekara goma na zakka ɗaya shekara ɗaya za a huta. Naam. Naam, aka ba. Naam. Eh yanzu kenan inda ta shekara ta zagayo masa an wuce wancan mataki kenan yanzu tana ai ta zama mallake shi sai ya yi mata wannan idan ta zama mallake shi kamar matsayinta kamar sauran dukiyoyi yanzu da shekara ta zagayo da ita da abin da ya mallaka na daga duke da yake juyawa misali zai wadda musu saka duka wani ya ta shiga layin wani kawai misali mutum ne yana juya kuɗi ya saya ya saida ya saya ya saida shi bu zai hudda zakka yau ta ka kame tsalle gida sai sai wannan gidan misali sai ya ci riba ya dawo cikin kudin yanzu ba zai ce ba miliyan kaza da ya ci riba sai ta ƙara shekara cikin juya wuce ce sai dai in wata fa'ida ce kuma ta daban wanda ba ta da alaƙa da wani matsalar ɗan kasuwa ne yana juya yanzu kuma sai ya ci gado na miliyan kaza kaga wannan wani kuɗi ne daban ba na juya wuce wani ba to kuma shi wannan sai ya shekara. eh tun da shi akwai wajibcin zaka ne shi kawai rashin samuwar kuɗin ne ya sa bai fudda ba za su mutu wa amma na ganan fa fi 40 min hasha awakai da tumakai daga tumkiya ɗaya har zuwa tumkiya ko akuya 29 baka ba da komi ba daga 40 za ka fara hudda sai ka fara tsakatsaki guda ɗaya ita ce kwaya ɗaya kenan mai shekara ɗaya ita za ka ringa bada har sai ka mallaki akuya 120 ko tsamkiya 120 daga nan kuma sai ka ringa bada biyu biyu za ka ringa bada har zuwa 100 da har zuwa tun daga 121 haka za ka yi ta badawa har sai sun kai 200 za ka ba bada daga 201 uku za ka bada har 300 da 99 duk haka nan za ka wada ya sun cika kenan ɗari hudu to a nan ne kuma za ka koma ba da kenan guda uku har zuwa daga ɗari hudun wannan har zuwa ɗari hudu da casa'in da tara sai sun cika ɗari biyar ne za ka dinga ba da guda hudu daga nan kuma sai ka koma kenan duk ɗari sai ka lissawa kai abin من الدهر أو المعاد وهو ما وفاصنا وفي 120 شاتاني tumakai da awakai ɗari da ashirin biyu za ka bada fi miya sai ne wa sha ɗari biyu da ɗaya salatu shiya ne wa fi arba wa miya arba shiya sun mafi kulle mi'a sha sannan a kowane ɗari sai ka cire kuma guda ɗaya ka bada la tu khazu kara'imul amwal ba karfar wadda take mai daraja mai kima ta dukiya karayimul amwal wacce take kima idan garke ba karba zun bai karba zakka zo ba zai leka wanda take balama ba cikin tumakai ko leka wanda yake kenan rago wanda yake bahude ko wani wanda ya dauke a ciki kaga ba zai sai dai duba ka saboda me shi ne dukiyar ka a zalunce shi sannan kuma shi ma ba zai ba da wata karamka ba ko wata wanda take abin da Allah ya ba talakawa dole za a yi wasa ba gare shi ba ba ga talaka ba kalakula kamar balama walfahar kamar bujimi ba karba wa za su labari kamar mai madara wala shiraru a kuma ba karbar wanda suke koma baya ka sakala kamar wata buzguma wasai su kamar bunsuru aliyu aliyu ga wani dan bunsuru wanda yake dan karami wal ajuz ko tsohuwa wal aura ko mai ido daya wadda ne tana da wani aibu kawai a ce to gashi nan dai a kenan ba ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan eh Yayin da yana da duke don yawa da waɗannan da turka ne da gida da sai fito. wancan ma da ana shararsa da su ba zai ce ba zai lissawa ba su. Fasulun, fasulun zai mana bayanin fi zakatul harsi, zakar kayan gona. Wahuwar mukutasu, wahuwar mukutasu shi ne kayan abinci almustakazu lil aishi ƙariban, wanda mafi rinjaye ana kashe dan abinci, dan rayuwa na mutane. Wanda a galabiya kaga yake ƙariban, a galabiya kenan aka mai da shi abinci ba wanda yake bangaren magani ba kaga akwai abubuwa wanda suke na kwayoyi amma janibin su aduya ne akwai kwayoyi amma bangaren kenan miya ne kaga irin su wani misali karamfani masoro misali waɗannan ba za da kaga ai kwayoyi ne ba za ku da musu bangaren magunguna hulba habbata sauda kaga wannan bangaren magunguna ne ba abinci bane ba za ku da musu amma janibi ne kenan al-muqtatu al-muttakhadhu lil aishi ghaliban wanda mafiya ana rika su da a shi fa tajibu zakatu zakka tana zama wajibi fil hinsati a alkama wa sha'ir da sha'ir wal urd shinkawa wa nahwiha da makamanta wannan kamar hatsi dawa masara maiwa duka waɗannan su ma sai shiga ciki wa fil qatani da kuma abubuwa waɗanda suke na tsinka dangin su wake su ne kenan tsakani abubuwan cira kal adasi kamar adas shi ma wake jan wake shi ake ce ma adas wal basila kamar fetikuwa wal fuli kamar dai nau'i ne shi ma dai na waken manya wal himma kamar himma shi ma himma wata kwaya ce wadda take abin wadda take fara dangin su wake ne ita ma wa fi tamri wa zabibi wa zaitun ana hudda ma dabibi kaga galiban laraba abinci ne wa zabib rezan busashe galiban abin abinci ne wajen laraba wa zaitun zaitun wala tajibu kenan zaitun shi ma hakan fitarwa daga mai wala tajibu fil qasabi ba ta zama wajibi a cikin rake walbukuli kamar mafankwasa ƙasa dangin su dankali rogo kwamfutar doya watini kamar faure dangin su magani iri-irinsu walfawaki da kuma abeban marmari kayan furuyi wannan ba su da abin su ma ka gani kan ruman kamar ruman kamar fam kamar mangwara kamar lemu ayaba waɗannan duka babu wani zakka da zaka fitar musu kaga sauƙin musulunci duk irin tsirin yadda za ka fitar da lemu ka gane yadda za a wuce famka in ma bangaren samun kuɗi ne ma su sun ma fi waɗancan ka gane su amma su karan kansu ba za a hujja musu ba za ka da sai dai kuɗi da kake kasuwanci abin sana'a kake kasuwancin ka ne za ka yi ka kai ka saida to kuma kuɗin su kuma sun shekara sun shiga layi kenan dukiyar mu yawwa har shi ma ridi yana ciki ana hudda mai shi ma jirjiran ko simsim shi ma ana huddawa ko in ma a hudda daga haka in ma daga ma kamar su gushiya kaga kamar su gushiya don aka hudda musu saboda duk su ma kayan abinci ne galiba su kuri ga duk sun su kuri ga duka dangin su wancan adin su abin nan duk ta suka shiga su ma dai sun kai da ana hudda musu saboda ka saboda ai ita ma kuri ga ana tanadin da aka ce al-muqtas shine kaga abin da za a rika masa ya bin to kuma suka ce shine ma yu da karu abin da za a iya tsubun shi a ajiye shi misali ko riga tana shekara za a ajiye ta tanada to duk za a huda musu zakka Eh, ita haka ce can fari aya bayyana ila saboda haka kenan bai zama wajibi ga kwakwa kamar irin su lau kaga ana fidda mai kamar su kwakwa ana fidda mai to amma su ba su daga abubuwan da ake fidda ma zakka kamar su fassak duka waɗannan ba a fitar musu da zakka kamar yadda waɗancan kayan marmari su ma ba a fitar musu da zakka kenan cikin abeban da za su bushe a auna su yawanci su ake hudda ma zakka abin da yake bushewa a auna ga kama waɗancan kasani irin su kul irin su himus irin su adas kamar su zabibi kaga inabi akan busar da shi ya shekara a yi abin nan ya shaka da bino shi ma duka akan fitar mashi kenan da wani sai kuma kayan kore su ma kaya waɗanda kenan su salati su shu abin nan tumatiri duka waɗannan su ma ba su da zakka kaga duk wannan sauki ne na shari'a musulunci ta yadda aka ware wasu abubuwan ba a ce ba kowanne daga ciki mana ya ce wani sabon harfi gwargwadon kayan gona hamsata a usufi wuski biyar ne menene wuski wa hiya alf rizlin shine rizli dubu wa sittamiya rizlin bil bagdadi wannan rizli ma'auni ne na bagdad kullu rizlin kowane ma'auni mi'atu dirhami dirhami ɗari ne wa samaniya wa ishiruna dirhaman bil dirhamil makki da dirhamil makki وهو خمسون وخم وهو خمسون وخمس شيني خمسون da kuma kumusi na habba kwaya mina sha'ir al-mutawassit na sha'ir amma sha'ir kin ba can manya ba ba kuma yan kananu ba to shine abin da yake baka wuski biyar mu wannan wuski biyar kin shine gwargwadon tiya 280 gwargwadon tiya 280 da biyar saboda shi yake gwargwadon sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku kenan bai kai ba siya ɗari uku saboda sa'i kaga ya an girgije shi ne yake ba da siya lokacin da ake hudda zakka wayanna ma su tabarul awsuku ana lissawa wannan wuskin ba da wafi ma fiha bayan an fitar da abin da yake tattare da ita min al-hashafi war rutubat daga abubuwan da suke bawo waki da kuma waɗanda suke rutubat wanda suke lalatattu marasa kyau ma'ana akan fitarwa bayan tacewa kwaya da fitar da kwaya da kuma bayan bushewa ɗanyen sadis takau shine lokacin da za a auna da kuma lokacin da za a yi tanadin abu saboda haka shi ya fi ba da dama sa fitar da abin yadda ya kamata amma in za a ce hatsi yana cikin zangar ne shi a yana a dame daman shi kaga ba za a samu ba cikakken awon wancan sau daga yadda ma'aunin yake kenan akan yin wannan bayan an fitar da gwargwadon an fitar da shibra da dukkanin wani wanda ake ga kenan bai da kyau ko kuma bayan ya bushe ɗanyen ta ta wuta to da aka fitar yana ɗanye kaga zai motsi a lokacin kuma zai zama to ya canza wal mukhraj min zakatil harz abinda ake fitawa na zakar kayan gona al ushuru akan fitar da ushiri fi ma sufiya min ghairi mashakka wal mukhraj min zakatil harz haƙƙin da ake fitarwa zakar kayan noma akan fitar da al ushuru ya kace al ushur shine ɗaya cikin goma fi ma sufiya min ghairi mashakka abin da aka shayar ba wahala ina misali kamar istamar kayan noma na damuna kaga ai ba mutum ya bar ruwa ba ba ka gama ba da wanda na noman rani sai mutum ya je karni ukun dare ya yi bar ruwa ya je kare kaza ya dinga bar ruwa a rana su biyu ko su uku misali yana ta bibiya to amma kaga wannan kawai ruwa ne daga sama to tunda babu wahalar ka ta bar ruwa kenan gwargwaron da zaka bada akwai bukatar ya zama yana da yawa saboda kamar tukutu ne ka samu abu kawai aikin ka shukawa nomawa shi kenan sai ka zo ka ce to kaga baka da wahalar baruwa amma mai baruwa wa da a ce baruwa za ka yi wata nawa sai ka kwashe wajen wata uku kana ba da to kaga duka wannan abun sai aka ɗauke saboda haka sosai ka ba da ushiri tunda ubangiji ya saukan ma ruwa sai ka ba bayan Allah ɗaya cikin goma kai ka ɗauki guda tara ka bar su in bahu ɗari ka samu sai ka ɗau bahu gobe ta kuma shi ma wannan kai ne ka noma hatsi ka noma da ka noma shin wannan gushiya ka noma wake ka ga ba a gama ba wake da hatsi da gushiya duka a ce abin nan sai ka lissawa shin wake ya kai tsiya 285 abin nan gushiya ita ma ita kadai kinta bai mun faradanta ta kai wannan abin da zaka iya gamawa dangi ɗaya ne zaka iya gamawa wake ne da manya da sha da abin nan wannan duka dangin su wake su ne da dan gaugawa da daunan duk zaka hatsi ne da shibra da kaza duka wannan dangin su hatsi ne dawa ce da janjar da kaza duka wannan dawa ce duk zaka gama dangin su da wake ga baki ɗaya ɗaya ne amma abin da daban-daban ne baka ce ba hatsi tiya ɗari biyu tiya ɗari wake tiya ɗari kaza tiya tamanin kaza tiya biyar to zubarin gama duka huta a wannan hiri abin da ka bada na sadaka kenan wannan kuma ka ga maka ne kaga za ka ba da wani abu wannan babu wani abu ciki ne shi ne kenan abin da ake cewa sadaka ya amma ba wajibi bane ba kawai ihsani ne kaga da ka ba da wannan karas kenan tabarruki kai bima su ke min ghairi mashaqqa kama istamani wa nisful ushri za a ba da nisfi na ushiri a kasa gida ashirin a ba da ɗaya shi ma suke bi ala abinda aka shayar da na'urar ban ruwa kaddawale bi kamar da guguna ka dinga shayarwa da guguna sau da aka shi nan wannan sai ka kasa gida ashirin sai ka ba da ɗaya saboda akwai shi ɗinka tun da ka sha wahala to sai zama to abinda za ka ba da kaɗan ne kaga sauki na musulunci ma kana alaikum fi dini min haraj yuridu la bikum yusra wa la yuridu bikum al-usra kaga sai aka sauka kama yanzu kasuwanci da ke shifin kare wahala ka ce ba su can tashi can shiga can huta can da wahala da wahala yunwa kishirwa zahi kaga shi kuma sai aka karbi sai cikin 40 sai cikin 40 kaga yanda aka nisanta ba karbi ba ushiri ba karbi ba rubu ushiri ba karɓi wani subul ushiri ya ka karɓi rubu'ul ushiri rubu'i na ushiri to da haka he a miliyan za ka ba da cika ashirin da biyar a miliyan za ka ba da miliyan ashirin da biyar kale ka kai ne kake da miliyan dubu amma miliyan ashirin da biyar to za ka ba da a miliyan dubu kuma daga shekara sai shekara daga shekara to amma duk da haka mutum yana samun kuɗi yana ƙara bala'in zuwa sai ka ga da haka hujjawa kuma tashi hankali wanda ya mallaki miliyan biyar sai ka ga yana tashin ya hujja wannan yan cika ɗari da ashirin da biyar sun ya bada wanda ya mallaki miliyan goma shi ma na ga hujja sai ya yi kwange sai ya lissayi ya yi ɗan lissayi da wasu lokuta wani wanda dama wajibi ne ya maka kamar wa kane yan uwa haka wanda dama wa tilasta musu waɗannan ka gani wani salon kama za mu fi kulkulma an fakatu min khairin falil walidai wala qarabina wala yatama wala masakin wa ibn sabil kaga yan uwa waɗannan duka haƙi ne gaban to amma udrat al anfus shaytan yajikum al faqara wa ya'murukum bil fahsha sai shi ne ta sa mutum karshen sa sai mutum ya ji salon da zakai wani sai ajiye to wanda tana da arman diya barin ajiye nan sai sai mata gado sai sai kujerun da za ta wadiye tsarin ga a ƙa'ida kuma za ka ba mutum ka ce tuwa daga shi haƙƙin Allah ne zakka ce ita zakka ya ka gaya ma tuwa daga haƙƙin Allah zakka ce ko da wani abin za ka san to wance ga shi a tsakana muke kaza to da shi zakka haƙƙin Allah ne ka gani amma ka zo ka dungura ma mutum baka ce ba haƙƙin Allah ne dan dabara shi kuma dama ya cancanta ka mishi sai ka toshe wata kafar da dama ya kamata ka toshe ta sai ka ba da tsare zakka wannan shi ake ce ma ila Allah bayyana sana Allah ne dunkule dukiyar ya baka ba dubarar ka bace ba wayan ka bane ba akwai wanda sun fi ka ƙarfi Allah ya ba su wani ya noma gonar da samu ba faslun tuli fauli adil asrafin samaniya ana bayar da zakka ga ɗayan jangogi guda takwas almaskuri na fi kauli tsara Allah ne bai wani wanda za ba zakka ba kai ba ba ni bane zan yi gaba ga ɗin ba wanda na ga dama Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i kada ku sani cewa wa ita zakka ana sarrafa ta ne a bada ta lil fuqara'i ga waɗanda suke fuqara talakawa wane ne ake cewa fakiri an ce fakiri wanda bai mallaki abin da zai ci ba kaga nan Musa alaihi tsara lokacin da ya shigo Madyana yana neman abin da zai ci sai ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah da abin da ka bani na na alkhairi ni fakiri mabukaci na'am dawa a ciki gida goma za a huta a bada daya gida goma za a huta a bada daya sai rike tara ai kaga ushiri a gaci ushiri shine ɗayan goma auna yadda ake tsarin sai ka ga aka hujja misali sangu tara sai a hujja haka nan ne ya hujja sangu ga sai a hujja haka na ake yawa an kwana ne aka sai ka lissa sai to da ya ka lissa dan tsoron wanda ya kingi sai ka kiyasta kuma sai ka wadda misali tana yiwa da ƙarshe in ma rabin tiya tsora in ma na ya kuma ka daidaita sai ka wadda ka gani ko eh ka gani ko ka gani saboda duk takardarsa to ka gani duk wannan dan a kuɓuta dai a samu eh Allah ne shi na Wani guguna ke nan jami na dole ke nan abubuwan ban ruwa. Inna masalil fukara wani masakin jam'u miskin. Miskini shine wani Allah yana da wani abin da ya mallaka kamar da Allah ya ce amma safinatu fa kana lil masakin ya'maluna fil bahri. Jirgin ruwan nan na miskine ne da sai ake musu kwadago da shi a teku wal amilina alaiha kaga ana ba da ga fakiri mutumin da bai da abin da zai ci yana da haƙƙin zakka masakin miskine wanda da Allah yana da sana'a yana da kasuwanci amma kasuwanci shi baya tana shi ba ta mishi abin nan misali masalan a ce mutum ne wanda yake ko jami'in tsaro ko ma'aikacin gwamnati albashin da gwamnati take yi mishi baya wadatar shi ababe na abin to shi ma wannan yana da haƙƙi a ɗauki zakka a bashi ma'aikaci ne amma albashin da ake bashi yana da iyalin da albashin ya samu to shi ma ne yana da haƙƙi a ɗauka a bashi saboda haka kenan wani masakin na biyu wal amilina alaiha masu aikin karɓo zakka su ne waɗannan sa'i wanda ake turawa aikin karɓo zakka ko hidimar raba zakka amilina alaiha su ma na basu kai ne ba kai kake tafiya ba gida gida ka raba akwai wanda kake ba kudin amshige kaimawa na kaimawa na kaimawa ne to ka tabbata ka ware mishi na shi kauri yana da haƙƙi ba ya gama raba ba shi ba abinda zaka bar shi kaga ana irin wannan sai ba kaima wancan kaima shi yasa wani ya dinga kwange sai ya gama duk gaba ki da daga ƙarshe shi yana jira ya ga tashi shi mai rabu kawai sai ya ga shiru a biya ƙari Na'am. Na'am. Na'am. Ka gani go? To ka gani? To mun fi yawa za ka gada ko yadda yawanci mutane suna da wannan. Yawanci mutane suna da wannan wannan. Shi kuma amili na alaiha shi kaga ba kalli ba fakiri ne ko miskini ko kaza. kawai abin da aka jingina amalu alaiha ko da yana da duke da shi ma na hudda zakka aya haqqul aini ne shi yasa shi ba a kallon fakiri ne ko miskini in dai amili da ne alaiha to ko da shi ma mai kuɗi ne to yana da abin da ya bashi zakka shi ba maskara bace ta bashi ba kuma abin nan bane bashi a shi wannan aikin shi da yake kun shi da ya zama yana daga masu aiki shine ya bashi saboda haka ba za ka ce to ai shi ma da mai kuɗi bane ba to me yasa ka sa shi To ka gani Wal mu'allafati qulubuhum sai kuma mu'allafati qulubuhum wanda za ba dan lallashin zakatun mu'allafati qulubuhum shine ko dai kahorin da ya shiga musulunci amma na sabon shiga musulunci ko kuma ya zama to wanda za a bashi dan kwadan ya shiga musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba irin su uwe na tafin hisin da kuma abin nan ta'adan ta'ayyaci na kulubu saboda haka wani mu'allafat kulubu ga wani kafiri ne za iya ɗauka a bashi an gaina wahala yana wata karamar sana'a sai a haɗa kuɗin zakka miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan biyar sai a shimka mushi shi kuma dama yana juya da kyar da wala haula da wata jika biyar ɗin shi take take sai a ɗauna a bashi ce to kenan addinin naku haka yake ana ba da haka to bari mu shiga ƙarshen ta ma ina ciki abin da za a ban ke na wuce gasa to da ya shiga wannan sai kaga kan me wannan Allah ya sa kuma zace shi shikenan ya nufa addini to da dama an ba su kuɗaɗe sun shiga musulunci dan kuɗi kafin a ce ma me wannan da ya zamanto musulunci suka yi ta so sama da duniya duk gaba daya ko kuma ya musulunta sabon musulunta ne sai a leko sababbin musuluntan wannan sai a ɗauko sai a shimka wasu ba irin tsarin da ake ba na mutum wai ya zo musulunta ringa cewa wai su nema abin duniya ne dan wane ne kana samun yaro ne ka mutum ya zo musulunta ya kaji wani ai haka suke in sun musulunta mutum ya ce a bashi kuɗi da a gama mai wane ne wani dai tsari ne na to musulunci ya ce shi in har ya zo zai shiga musulunci dan kuɗin ma zai shiga a bashi dan ma kuɗin ne a ce a kai a bashi mu'allafat qulubu a ce ma dan kuɗin ne ma a bashi kuɗin ya yi can ya yi can ƙarshen sa ya tabbata in ya kara ya ce kai mutanen nan gaskiya suna da taimako sun ma gane ni amma duk da haka ko ba ni sai ga da ƙarshe ya nufi shi kenan ya shiga addini wata ran ya zo kan karɓar zai ga wani abin da zai yi har ma yarda yake zauwa wajen ku wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqabi akan ba da zakka dan fansauwa wanda kafirai suka riba ce su wajen yaki wa fi riqabi wal gharimina wanda ake bi bashi wanda suka bashi ya biyo su ba bashin rigima ba ya samu dawa na ɗan rigimar kasuwa ce ya ɗauko bashin banki can ya karɓo na wancan ya karya ya raramo na wancan ɗan hauma hauma ne wannan ba za ka almubazzaranci ne ka bashin tun da gobe ma zuwa zai kinkimo na wata banki to kaga an ka wa fi sabilillahi akan ba da zakka a hanyar ɗaukaka addinin Allah kamar jihadin ɗaukaka addinin Allah sayan makamai kimtsa wanda za su je jihadi kimtsa waɗanda za su je ƙauyuka su dinga karantar da mutane addinin musulunci kai baka je ba amma ga wasu a saya musu injina a sayi mota misali ga masu tafiya wa'azi ƙauyuka sai a cire kuɗin zakka sai a sayi wata mota mai kwari hilifi a ce to wannan hilifi ɗin ga ta a dinga tura ana zuwa wa'azi ko kuma sai injina a samu wasu matasa a ce ana son ƙauye kaza ko gari kaza ku je ku ku dinga karantar da su addini sai a bada wannan injina kuma sai a ware adadin kuɗi ga kaza an zuba miliyan kaza saboda haka duk wata a dinga ba waɗannan mutane kaza kaza su dinga zuwa suna karantar da addini saboda haka fi sabilillahi wajen ɗaukaka addinin Allah ko kuma misali a samu wata makaranta ta fizul Qur'an da ake karantar da yara ka zo ka ce to nawa ake biyan waɗannan malaman da suke kaza nawa ake karɓa makarantar eh ana karɓar kaza gwargwadon malami ka zane sai ka cire ka ce to ga duk kudin nasu na shekara duka na zuba ka amshi kudin kowa kudin zakka kana iya sa na cire to ga shi yanzu duk adadin da ake bada kudin shekara a mun lissafi ga kudin shekara a dukiyar zakka ce na bada ka amshi taran kowa wa fi sabilillah ka ji yanda yo in dai zakka ta Allah ce wannan hanyoyi ne zaka wani Allah ne wai wani hanyar da zaba Allah ne baka kuɗi shi ne ce ga hanyar da zaba mun mu ne muke yanda muka ga dama yanzu waye zai wanda zakka zai ce da Allah ina ne Allah ce a wanda zakka tambaya ma mutum bai yi kawai zai ga zai tsaya tunani ya ga kawace take hudda shi kuɗin shi ne baka isa baka ce kasa kawai shi zai ga me take hudda shi shinkawa zai saya ya raba ko maka ko hatsi zai saya da azumi ya raba ko kuma duba zai kayan da sun kusa fere mai wata biyu ya rage musu ya yi kokari ya jirga abin da zai ba Allah sai laifa wanda ya yi fere man nan sai gama sai ba Allah shi ka gani irin nan kafirai haza lillahi bi zamihim wa haza li shuraka'i fa ma kana lillahi fala yasir ila shuraka'i wa ma kana li shuraka'ihim fala yasir ila Allah saboda haka irin nan dubara na Allah sai a ware a ce to ga na Allah ga na gumki in na gumki ya faɗo cikin na Allah sai a ciro neman ƙara da wani a baya in kuma na Allah faɗa na gumki sai a ce to Allah ai sarki hakuri ne bai da wannan sau shi kenan shi Allah ya dangana shi shi Allah mai hakuri ne amma na gumki ne faɗa na Allah wanda dama kuma bi za'amihim Allah ce ariya wasu ne ariya wasu ne su ne suke cewa gana Allah gana yi to irin wannan ne yawanci mutane zakka kawai wata yake ne ka in mai kuɗi ne yana da ya duka ya kaso hara fere mai sun nukushe to yanzu zai huta zakka waɗannan cdc wanda sun nukushen wannan sun fara tazgewa da wasu asanhohi kawai sai jirka zakka zuwa ga wannan asanhohi sai tattaro asanhohi wannan sai ringa bin dangin shi duk suna jin daɗi sai a ce wani lokacin raba a kafin shi ya yi shi kuma zakka ce ke raba kaga sai a reka kawai sai duba cikin mangaza wata mata wacce ta shekara bai an kara ba sai ta yi isbaya ba sayan ta kawai sai a ɗauko ta sai a tawada sai ga kawai in an dafa ta kawai tana kasa kawai ga tana a zarce ka gani ana jin daɗi lokacin azumi lokacin rama alhaji yayi shi ko daga nan kawai jabin shi ne abin da ya tattara ya bada to ka ji hanyoyin da ake huta zakka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa fi riqa wa ibn sabili da kuma wanda yake matsayin matsafi wanda yake na hanya fariidatan min Allah wannan ha farilla ne wajibi ne ubangiji subhanahu wataala ne ya shar'anta yadda za a bayar da wannan zakatin saboda haka babu zancen kai yadda ka ga dama dukkanin wanda ya dace za a ba kuma bangaren mu'allafat qulubum za a iya ba waɗanda suke shugabanni na kafurai wanda an an ba su za su musulunta mabiyan su duk da su wannan sai a dauka a wasu kamar kaga irin su kai na tabin hisan da nan sa sai tattara mutuwa saboda su ana musu biyayya to sai a dauki wannan ba su aka ba su su ba za su hana ba wadancan su ko kuma mutanen da suke da ɗaukaka da jagoranci sai a ba su dan saboda ya su ya su su zaman to sun gani sun musulunta ko kuma waɗanda kenan za a ƙoƙarin jayowa hankalinsu ko kuma wanda ake kwaɗayin kenan shiga musulunci duk waɗannan suna daga sinfin da ubangiji subhanahu wataala ya ce a ba asabi sabilun laiko safar ga Allah wal muradu bihi ma la yace al jihad abin da ake ne jihadi dunan haji yace banda haji da aka ce fi sabilin laiko fa yadda bawul al ghazi tunda akwai da zaka ga misali sai dunkule dukiyar zakka sai hada sai leka wani dan uwan baban shi sai ya ce na biya maka maka wani ka shirya bana da kai za da kai za a yi shi ka gani kawai an kare fa ce bana na maka zubi wai kan ma ka'ida ka gani ya ce to ba ina son in maka zubi ya kana da istisa'a tunda Allah ya ce liman istata'a ne sabila ai ba kudi bane ba kare istita'a kenan dole ba ta ba za ka yi nama mutum zubi yanzu za ka iya sirta sashi abin da bai niyya za ka iya sa ka san da cewa yana da lahiya shin ka san ya yake gudanar da gidan shi tarbiyyar gidan shi tana yiwa bai da damar yayi bulaguran kwana biyu ma shi ya san yadda yake kafa kafa da sha'anin gidan shi kawai shi kenan dan kai ne kawai sarkin gaba gaɗi kawai shi kenan da ya dama zuba haji sau da haka a zo a yi godiya yanzu ya sassaro duk jama'a da abin nan kuma hallo a zo gidanka ana ana ta godiya a turanci ya zo ya godiya wacce dan ma mutum mai godiya ba a ce hasara gare shi kuma haka kada ka hallau ka taifa ya gama ka da rigima sai ya dauki wata yan jika ɗari abu na farko gidanka kullum nawa kake ci kaga kai da zaka sai akwai buƙatar ya shi nawa kake kashewa a gidanka ya tunkule wannan kuɗin ya baka saboda yanzu bulaguran shi ne zaka kai baka da istifa sannan guzuri adadin jama'a karawa wannan zigaggen shekara ake ana kai wani sai a shekara biyu ma duk wanda ya je ka je maka zigaggen namu kuma an cinye dole kullum ga mutane suna zuwa suna sai abbara garuwa da ɗan ƙwallon zanzan sai an shekara ana ta maka abin nan zigagge shi yasa za ka ji wani idan ga wala lila har yanzu bata sauka ba yanzu ka yi sauka ka gani to wannan duka gaga zalunci ne fi sabilillah a ƙa'idawa ne ina ta kuma in dukiyar zakka ce wasu malaman sun ce ce nan ba za shi yasa kaga malika suna daga sai ce wal muradu bihi al jihadu dunal hajji duk da cewa wasu malaman suna har hajji ma za a iya biyan wani amma su malikawa suna gaba nan da aka ce fi sabilillah banda hajji to ka kaddara ma misali in ka cire ka biya ma mutum hajji to kuma kowa ya san hajjin nan da Allah ya ambata sai da Allah ya yadda sahabi man sahabi ya tabi walla annas hajjir bil liman sahabi ya tabi ga wanda Allah ba ikon zuwa to kaga dole yanzu zaka yi shawara ne da mutum wani ina son in biya ma tafke karami ya kake gani in biya ma ko in baka kuɗin nan na ni ya zan biya ma amma me ganin damanka kan jin zuba ma a jinsu in kenan kudin ka kake so baka da istisna istitsa falilla lahu in kuma kana da istitsa'a to shikenan kaga yanzu kai ma sauki ne gare ka kudin da zaka zuba kawai su zaka bashi kaga kudin guzuri kudin waye duka ka bashi in ku har yace ma hajji yake sanya shi to ka tabbata ka yi lissafin abincin iyalin shi ku yi lissafi gwargwadon watannin da zai ka tattara ka linke nan kudin ka bashi sannan kudin guzuri abin da zai ci da zigaggen da zai duka sai ka tattara da karin lissafin su ka bashi in ba haka nan baka da kuma sannan ya za ka zo ka biya ma mutum haji dan bakin ciki ana bai shi bashi ka biya ma mutum haji dan bakin ciki da dan jaran shi ne ka hamsin saboda kakka ba shi miliyan uku ya kuɗi shi ne ba ya taba inda take yanzu aka tattara miliyan uku aka ba ɗan kasuwa mai kokari mai shiga hamsin yana juya ta ai kaga shi kenan ya tafi shi ma shekara gaba hudda zai to sai sai a ce na biya ma haji ya shi a yi gobe saboda haka ka shirya bar hajji za ka ka gani shi yasa ma kaga ma shi da rikici wani wani ma da Allah ya sa za ku kare daga mutum ya je gurin ɗaki Allah yana kullace da kai yana yana kai kukan ga gurin Allah ko dai bai abin da zuciya shi ne zai ce ka ne kuɗin nan da ba na kai da biya bashi na na kaza duk ba ne ba kuma da yawa suna faɗi da yawa za ka yi suna hawan yana kai dai kawai dai abin a jere a jere da shani kawai dai abin nan da amman zaɓi bashi ma da ake bi na ina ne gina zuwa maka bashi ma da ake bi na kuma shi ya yi yanzu to hajjin shi ba za ta tsare shi ba daga marin da za a sami a kabarin shi in ya mutu da bashi hajjin wannan da ka biya mishi in ya mutu in a gurin hajji ya mutu ya haɗo na labai ka lawan ma labai ka bayan haɗo ba a hajji ko wanda ya mutu hajji ba kyakkyawan karshe bai to wancan bashin da ake bin shi a za a sami mari a kabarin shi sai an biya bashin ne zai sharfi romar shahadar tashi ka gani wani yana aiki hajji ya harama da hajji ya wado daga sabuwa ko kasa tugo anan tara sai ce la la la la la la la tu la tukaffiluhu wa la tukhammi la tuqassilu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulafiyan karku shame turare la tuhannatu wa la tukhammiru ra'sahu karku darne kai saboda za ta shi shari'ar kiyama yana talbiya to inda ana bin shi bashi ba shi wannan za a karme shi da mari a kabari sai an biya mai wannan bashin zai zama to ya samu wannan wani to yanzu kai ka biya mishi haji kuma can ana bin shi bashi mai kanta an goso abincin da zai ci wani je bashi ka gani kuma mafi yawan musu ba da kuɗin gudar kawai haka ne sai kuma in kace ba haka ba a dinka cewa kai matsiyaci ne baka da rabu na biya mishi ya ce kaza kaza na biya mai ya ce in bashi kudin da ya baka ba ka gani to kaga wannan ba daidai bane ba dunar haji yace banda wayi wai da fau akan badawa ne liqazi ga mai yake ganiyar kana fakir ko da mai kudi ne za ba shi min sarqa ma yunfiqu fi ghazwi abinda zai ci a wajen yaki shi za ba shi ibn sabil wa huwa al-musafiru ba mi ba nan ko ina jin mun ƙetare ma awa bidiyo ko a jimillan muka karanta kenan ko jimillan muka karanta da kenan dole sai mun yi tsariya ba ma la yace al-awwal al-faqir faqir wa huwa alladhi yamliku shay'a al-yasir shine wanda ya mallaki wani da abu kadan alladhi la kafihi li-aishi wanda ba zai ishe shi rayuwa ba wa in kana yamliku nisaban la yaqumu bihi ko da ya mallaki lissafi wanda la ya kuma bihi bai zai tsaye da shi ba wala bi iyali fa inna lahu an yaquza zakka zai iya karbar zakka asani al miskinu miskini wa huwa ahwaju min al fakir mana shi anan sai ce miskini yayi fakiri bukata wa huwa alladhi la shay'a lahu jumla yace wai miskini shine wanda bai da komi amma kaga cewa Allah ya ce amma safiratu fa kanat fi masakina ne miskine ne to kaga suna da jirgin ruwa kace musu miskini kinan qur'ani ya nuna fifikon miskini akan fakiri miskini zaka iya samun shi ma yana da nisabi miskini lalla ma'aikacin gwamnati yana da wani nisabi tana iya amma fakiri a yaren qur'ani shi ba bai da komi annabi Musa alaihi salam lokacin da ya shigo Madina bai da komi sai kawai sakalmin shi ya kan jiki shi sai ya sa ya ce rabbi limazan tsere mai khairu faqir Allah duk alherin da aka saukar wani ko mabukaci ne to ga yunwa ga kishirwa wa huwa allazi la shay'a lahu jumla wa yastaratu fihi an sa shar'i dangane da miskini wa fil faqir al islam lalle ba za a ba bahe musulmi wal hurriya labutta kuma ya zamanto da ba za a ba bawa ba saboda shi ma dukiya ne asali nauku al'amilu ala zaka mai aikin raba zaka ka sa'i kamar sa'i wa in kana ganiya ko da mai kuɗi ne a bashi arabi almu'allafa qulubuhum wanda ake lallashin zukatansu wa hum qawmun kuffar su ne kafirai yutauna za a ba su dukiya tarqiban fil islam da faɗi tar rasu ta shiga addinin musulunci al-khamis ar-riqab wa huwa ar-raqiqul mu'min shi ne ba wa mumini yushtara za a so shi wa yi utaku wa wala uhulil musulmi a so shi a ɗan tarrashi masu gidan shi kuma musulmi ne kamar yadda hadisin barira kaga wannan salata ya ce kenan in kina su aisha ta ce tattara kuɗi in cire in baki amma wani takaci zai dawo gare ni a salis algharimu wanda ya ci bashi wa manista dana wanda ya dauki bashi fi gairin safahin amma bashin da ba na wauta ba ba dan rigima ba wala fasadin ba wanda ya ɗibi bashi ba dan saboda barna kawai da wasu shahuli shi wala yajid wafa'an kuma bai samu abin da zai biya bashi ba aw yakuna ma'ahu malin ko kuma yana da kudi bi za'idaini kudin da zai iya biyan wancan bashin shi shi ma kenan asabi sabilillahi sai kuma hanyar ɗaukaka da wal muradi bihi aljihadu dunal haji wa yadda fa'uli da kazi za a ba mayaƙi ganiyar kana au fakiran min sarqa ma yunfiqu fi ghazwi abinda zai ciyar a yaƙin shi asami ibnu sabili matsayin hanya wal musafiru da sarif shine dan bulaguro wanda yake bako yuta za a bashi bi salatati shuruti da sharadi da sharadi an yakuna safaru fi ma'si an ya Allah yakuna safaru fi ma'si kare zama bulaguran shi ba loce sai ko kokowa ko kuma festival ko dizui December wa an yakuna faqiran kuma ya zama mabukaci bil mawdi alladhi huwa fi a gurin da yake wa in kana kariyan bi baladi ko da garin su mawadaci ne mai kudi ne a garin su amma yanzu garin da ya zo shi babu kuda tare da shi sai dai yanzu misali yana da takar rashi da zai ciri kudi yana da kazan shi ga nita mai nita in shi da salular shi ya zo bai tsaya da kasuwar salula ya dinga to ni dai masa fi ne kaza kaza kaza a wannan ba zai wala ya ji da man yusrifu kuma ya zama ba wanda zai ba shi ramci kaga da kasuwar salula wajen shi zai iya ba da jiki na wannan waya zai iya yin kaza to kaga yanzu da akwai masu wata ya kaga musu ya hoto salula kuma yana muku bara gehe ne mantar ya hannun shi ba za ta iya biya min kuɗin to a taimaka min daga nan kuɗin mota kare min nake san ƙara sa tsana kaga da akwai masu wannan to kai tsana ta kawo ma ba yadda zai ba tsana ta ya kawo ma ka zo ka wulakanta kanka zo da kuɗin mota tsana shi ne ƙarshen wannan dogo sai mu tsaya nan gurin kenan insha Allah muka zo sai mu ci gaba eh sai dai kenan ba badawa sai da waɗannan kenan sharuɗa kin ba ba da zakai da sharuɗa haka wanda za ba ya zama musulmi kuma kada ya zama daga ahlul bait sai dai wancan mu'allafat qulubu saboda ahlul bait ba ba su zakka ya zama to kenan akwai damar da dukiyar za ta shiga hannu za ta shiga hannun wanda za a ba wannan wani inda bai nan babu damar sadar da dukiyar nan ba za a aika ba sai kuma bayan da zakka ga wanda yake fasiki ko kuma wanda yake muftadi ko wanda an bashi zai zamanto akwai taimako a sassaban Allah kaga ko dai zama mutumin da yake da alaka da musulunci wanda ya cancanci zakka ɗayan halaye guda uku ya zama so misali musulmi ne mai biyayya mai kiyaye shari'a wannan za a iya ba shi zakka yana daga ahalin ba zakka ko ko kuma ya zama to daga wanda suke yan bid'a bid'a mukaffira wanda bid'a shi ta kawurtar da shi wannan ba za a ba shi zakka ba wannan babu sabani saboda ya fita daga milla ta addinin musulunci ko kuma ya zama yana daga ma'abuta bid'a da kuma saban Allah to waɗannan in ana ga in an ba su zai kauto da su daga wancan aikata saban Allah kamar mutum cikin banu Isra'ila wanda ya ce yau zan ba da sadaka lalle cire sadaka da dare ba da shekaru wai ba ya ce lalle zan ba da sadaka yana cire sadaka ya ba farawo zan ba da sadaka a cire sadaka yana ba da ashe wani mai makulin mai kuɗi ne ba ya kwanta bar mutane da gari yawa ya ji ana cewa kai ya karo wancan ba an baka kuɗi mai ɗumbin yawa kai barawa ne jiya ya ya ya taka abin ya samu arziki ya ga gani to ya kwanta barci ya kace to ai tana yiwa wancan da gaba kudin zai sa kudin da gaba ka kame ka wasa samu wancan barawa ai la Allah ya samu kudin da zai sana wancan mai kudin tana yiwa marubuci ne yanzu da ka bashi zai gane shi haka ake cire dukiya ana badawa daga nan gurin ya koyi kyauta saboda haka kenan sarakarka baka yi asara ba to shi ma wanda za ka baɗin in kana ga wannan ne kana iya ɗauka kenan sai ka ba amma wanda ya bayyana bid'a shi ko fajirci to wannan kenan an ahili ne ba za ka ɗauka ba ka san kuɗin nan matashi ne dama ya tsara su ba yana ra'ayin Allah Allah ya ba shi kuɗi ya yi bulaguro je su kayan ciki da orkestra da abin nan dama kwana ke yana kwana yana addu'a Allah ka kuɗi ya je kawai ya siyo kayan hada mizar kauci kenan shi ma ya yi kulafin shi kaga kawai kwatsam ka gan shi yana san wuridin shi kai baka san wuridin me yake ba maka cire kuɗi kamar shi ba ya je su kayan kiɗi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli